أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاب شدة جوتم جوتم ربيع الثاني إذن من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda shine daidai da biyu ko ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa yau za mu tashi akan almabhasu asara ko abwabul janna wa abwabun nar wato kofofin aljanna da kuma kofofin wuta Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya sa muna daga cikin yan aljanna Allah ya kare mu daga shiga wuta da tsarkin sunayensa awwalan farko za mu fara magana akan kofofin aljanna Allah ya sa muna daga cikin wanda za su shiga ɗaya daga cikin kofofin nan in ma ba a wuce ɗayan ba abwabul jannati ay samaniya wato kofofin aljanna takwas ne aljanna tana da kofofi ɗaya bayan ɗaya har guda takwas ina muka samu wannan dalili domin wannan abu tauqifiyun ne bai yiwa mutum shi da kanshi ya faɗi wannan yawanci irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ba yadda za a yi mutum shi da kanshi ya kirkiro domin haka yin haka shi shigi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala dole ya zama kafin a faɗi irin waɗannan abubuwa ya zama akwai dalili mai ƙarfi daga shari'a wanda ita ta tabbatar ga hadisi nan ana Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu an samo hadisi daga Umar dan Khattab shi na ce tauqifiyun saboda wasu watakila wasu shine abin da ya tsaya da ba ka iya hasashe abin da ya tsaya kawai ga shari'a sai abin da shari'a ta ce tauqifi wanda shari'a ne za ta faɗi ta tsaye da mutum akan abin ta ce kaza kaza ne to bai yiwa mutum yayi wannan da istihadi ko da istinbadin shi ko kuma wani abu musamman abin da ya shafi a gaibiyat domin gaibiyat aljanna ba mu ganta ba annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka tafi da shi kuma ga aljanna to shi kadai zai iya bada labari game da ita yace ga abin da ya gani ga abin da ya gani mutum ba zai yi hasashe da kanshi kawai ya faɗi ba in haka kuskure ne babba saboda haka dole ne a ban maganan wurin sa sallallahu alaihi wa sallam shine zai iya faɗi ya ce kaza ba za ka iya kai ka kirdado da kanka ka faɗi ba ko ka ce kaji ana cewa wannan duk ba ma'auni bane na shari'a kaji ana cewa sai da dalili saboda haka shi yasa sahabban manzon Allah suka kubuta ba sa faɗin abu da san ransu duk abin da kaji za su faɗa idan wanda suka fahimta ne za su ce fahimtar su ne amma wanda yake irin wannan na gaibi gaibiyat wanda yana da alaka da aqida domin maganar aljanna ko maganar kofofin aljanna abu ne wanda yake yana da alfaqida yana da alaka da aqida haka bai yiwa ko da ahad hadisul ahad za ku go so sai da su ba maganar da ya shafi aqida ana tsare abin da ya shafi aqida matuƙar tsarewa saboda kada mutum ya zo ya shiga inda ba ruwan shi shi yasa dole a cikin usul na ahlus sunna sai ka tabbatar da akwai aljannan ma ka yadda akwai ta kuma ka yadda akwai wuta dole sai ka yadda da su sai ka ma faɗi a rayuwarka ko da su ɗaya ne ka yadda cewa abin da annabi ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun وأن الصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن أصول أهل السنة لا بد في متنيا وأن يعتد ina fata an gane to haka abin da ya shafi kofofin aljanna ko maganan wuta kofofinta duka gaibiya ce bai yiwa mutum ya kirkiro kawai ya faɗi yadda yake so dole sai an bi masanin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai ba da labari ya ce ga yadda abin yake kamar yadda gashi nan yanzu shine ba da labari daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kun gani ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma minkum min ahadin yatawadda babu wani mutum daga cikin ku wanda zai yi alwalla fa yasbihu alwudu'a kuma yayi alwallan nan da kyau ko ce ina jin mun karanta shi irin wannan bayan mutum ya yi alwallan nan da kyau sun ma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wato mutum ya haka idan ya ce ya ce da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya sannan kuma ya shaida na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutum da ya faɗi haka ba wanda zai faɗi haka illa futihat lahu abwabul jannati jannatu samaniya ba sai sai an bude mai kofofin aljannan nan guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta kowace to kaga daga nan ya ga gano takwas ne tunda annabi ya ce abwabul janna as-samaniya sai an bude kofofin aljannan nan guda takwas as-samaniya takwas din nan sai an bude kofofin aljannan nan guda takwas kaga iyaka su kenan sanannu ne yadkhulu min ayyiha sha'a mutum ya shiga ta kowace ga dawa kaga wannan babbar kyauta ce to zaka ga abin kamar da sauki amma wani lokaci da za ka tsaya kai kanka muhasaba a sati so nawa ka faɗi wannan sai ka gani sauro ni satin ai ya wuce baka wadi ba ko su da ka yi alwallan ka samu daman ka faɗi haka ɗin muwafaka ce daga Allah sai in Allah ya datar da kai in bai datar da kai ba za ka yi alwallan sati ɗaya in ba datar da kai ba ko so ɗaya baka wadi ba to kuma shi illa irin waɗannan abubuwan kullum abin da ya kamata mu ji tsoro domin da dama wani lokaci mutum yakan auna da wani aiki sai ya ga ai yayi dacan yayi wataran yayi kaza to kuma da kai wataran din kuma shine daidai to abin da kai ba daidai ba kuma tsakanin nan fa suna da iyaka ɗaya kenan sannan na biyu kuma wanda kai an karba abu na biyu kenan sannan kuma abu na uku al'amal bil khawatim ayyuka ƙarshe ake kallo zai iya yiwa in baka yi sa'a ba satin da zaka mutu gaba daya in ba yi sa'a ba sai shaidan ya kada ka kai wani wuri ka je kai ta shirme kai ta damal damal kuma ka mutu a satin to kuma al'umur bil khawati al'amal bil khawati aikin nan na karshe da me ka cika shine babban magana shine babban abin da ake kallo shi yasa ake so kullum mutum ya yi ta aikin alkhairi ya ta aikin alkhairi kada ya ce wai jiya yayi ko kudu wannan nan sadaka ce muka yi magana wani ya bayar aka ce wani bawa ya yi sadaka da dirhami dubu arba'in a rana ɗaya dubu arba'in ɗin nan kowane yanzu miliyoyin kuɗi ne ya ɗauki dubu goma ya bada farko da ya bada dubu goma ya ƙara ɗauko dubu goma ya bayar ya ce wannan ya bada ne saboda godiya da Allah ya datar da shi wajen ya sadaka yanzu ɗaya kenan wannan ya yi ɗaya na biyu godiya Allah ya sa mai muwafaka ta yi kun ga muwafakin ko muwafaka yayi ita ya bada goma a'a ya ƙara bada goma kuma yace ita kuma goman nan ya bada ne dan zai yi ko ba a shi wadancan ba sannan kuma ya ƙara bada wata so ta hudu kenan yace godiya in ka an karbi wadancan to to auna sun haka ba ba wani aiki ai daga ma ranan da ka fara tintaho da aikinka daga ranan da ka koma kasa wurin Allah ku duba na cikin tariqul hijra dai bawan Allah wanda yake bawa wanda Allah ya karba shine wanda yake kullum a lokacin da yake raye yana nan ya hada abun nan guda uku wajen ibada alhubbu wal khawfu war raja to lokacin da mutum yake lafiya lau sai ya rinjayar da babin khawf cewa ayyukan ma duk da yayi to in ma an karba kenan to ya ma yi in an karba kenan ya ma yi an karba to lokacin da ya zo mutuwa yana nan tare da hubbun nan kuma na son wanda yake bauta ma lokacin da ya zo mutuwa kuma sai a rinjayar da babin raja saboda kada ya Allah mummunan zato kada ya mutu ya je wurin Allah da mummunan zato sai to ana fata dai cikin ayyukanka an samu wani an karba shine muka yi maganan wannan ran nan da aka ce yawo shi tayi ta kuka ya zo mutuwa ko ta ganshi da ta kuka ta ce lalle alamomin mutuwa ya tabbata gare ka ina jin tausayinka shine yace to yana da wani aikin da yake sa rai in Allah ya karban masa yana fata Allah ya ba shi lada saboda ya karanta Qur'ani so 1018 haka yana fata cikin nan Allah ya sa an karba to zai samu wanda kaga wannan wani abu ne daban to dan haka wannan shine abin da ake kallo kauf kauf ana kallon tsoro da raja kana jin tsoro kana fata kana jin tsoro kana fata ya tsoko to haka ya kamata mutum ya tsaya aikin nan kana ta ganin ka mai tun kai ma an karba to kullum ka yin haka nan in kuka diba cikin tariko hijira ta yi za ku gani cewa duk lokacin da bawa har ya hasasho ayyukansa ya kalli cewa ya yi ƙoƙari ya yi wani abu to ranan ya zube wurin Allah gaba ɗaya ranan alamar rashin rabo ne tana nan ku diba sosai ku gani kuma ma sai da aka yi wannan har aka gaya mana ina jin cikin rihilatul khulud ne wancan da makaranta ko irin darul akhirah ya ma sunan littafin nan namu ne rihila ila darul akhirah ko aka ce to shine irin darul akhirah wancan rihlatul khulud ko eh eh to wancan rihlatul khulud ai shine muka karanta aka ce wani bawa da yaje yana tinkawo da aikin sa ko yana tunanin aiki dai yayi aiki wanda yake yana ganin zai sha aka ce to ta gwada masa aka dauki ayyukan sa gaba da aka sa a skeli sannan aka dauko ni'iman aka yi ba wannan da kan yatsa aka sa a skeli kuma sai ga ni'imar a kai tarin jayi ayyukan gaba daya duk waɗannan ayyukan da yake jin yayi wannan ni'imar ta kumba ta tarin jayi su aka ce to bawa na yanzu wannan ita ce mafi kankantan ni'ima da aka yi ma yanzu sauran in an ce ka biya to da me za ka biya inda za a ce yanzu wannan biya za ka yi ayyukan ka gaba ɗaya ba su biya a kai da aka yi ma ba to sauran ayyukan kuma ba sauran abin an ce ka biya da me za ka biya dole fashe da kuka aka ce to an yafe ma waɗannan ɗin an ban ma ba za a ma tambayi su kuma ayyukan da kai har nufin fin ya ma saboda ka tsira lahira ko to da haka ne ake hisabi shi yasa ake cewa man lokishal hisab faqad halak duk wanda aka tsananta ma bincike a lahira ya gama yawo mai cewa in an je can zai bayani bai san can din bane shi yasa duk wanda ka je na cewa a kyale in an je lahira yayi bayani bai san tsayuwa gaban Allah bane shi yasa bai san wa yake magana da shi ba bai san waye ba annabi isa yana cikin ulul azmi amma in kuka diba cikin rajul azami yana maganan cewa shi akai mai tabin da yake kowa tsanani hidda ta ba fa da aka tambaye shi aka tsare shi aka ce anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah wannan tsarewai da aka yi mai aka ce ba dan Allah ya bashi karfin abun nan ba da ya narke kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akai da akai mai magana aka ce afallahu an kalima azinta lahu aka ce da ba dan an fara da afallahu an kadin ba da tambaye shi aka yi lima azinta lahum sai mutu saboda tsoron Allah an zargai kenan aka zo da abasa aka dauke maganin aka ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'al sayyidina aka dawo kai amma da aka ce abasa wa tawalla da aka yi magana kamar da bamirin ra'ib ba da shi ake ba ma an ja'ahu al'ama kamar ba da shi ake ba sannan sai da aka ga wani wuri aka fara dawo ana magana kai shi to za ku diba cikin ashifa ko cikin wannan littafin da aka yi maganan jila na abun nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ijlal wal irtilal a ciki za ku ga yana maganan wannan uslubin ana yin manzon Allah ne dan kada ya tsorata ya kidime ko ma ya mutu in Allah bai kai bai tsare ba saboda firgici da aka yi akai tsaye Allah ya tambaye me yasa baka yi abun nan ba to sai ya ji tsoro ina fata an gane sai za sai a faro da amma afuwa ma afallahu anka Allah ya yi maka afuwa lima azinta lahum me yasa ka ba su izini ka ce kaza da ka bari ka ga yadda za a yi to kaga an fara afuwa tukun na farko to na ka ba Allah ba wasa ba a wasa da Allah in ka ji mutum yana magana yana faɗi kai tsaye bai san Allah ba ne in an san girman Allah baya yiwuwa mutum ya fito kuma har in mutum yana hararo abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mai babu wani abu da mutum zai gabatar har ya rika jin shi yanzu yayi wani abu ma a bangaren da ya shafi Allah to yan ka kwatanta da wanda aka yi mana to kuma ma komi kai din ma da abin da kai ba kai da ka kai da kaya din nawa ne ne to sun haka menene tinkabu amma wani tinka kullum mutum ya zama yana da inkita yana sun kai da kai yana kankan da kai shurin Allah tabaraka wa ta'ala bil mahabbati wal khudu' wal inkisar shi yasa suke silsila min a'malil qulub duka waɗannan ya fito ko saboda haka wa an utba bin ghazwan ay radiyallahu anhu fi hadithihi fi dunya wal jannati wan nar hadisin shi wanda yayi magana wanda a ciki an yi maganan aljanna an yi maganan duniya afwan an yi maganan aljanna an yi maganan wuta dogon hadisi ne qala wa laqad dhukira lana an gaya mana cewa annama baina masari aini in masari aljanna masiratu 40 sana tsakanin turki kaman an ce masara wa ban san yadda ake ce da hausa ba fila so hausa wannan hausa ne fila ginshiki ko yawwa to shine ginshikin kofar na ɗaya kamar yanzu na a ce ginshikin nan da wannan ginshikin ginshiki na ɗaya da ginshiki na biyu na kofar aljanna to tsakanin wannan ginshikin zuwa wancan ginshikin tafiya shekara arba'in ne kofofin ta kenan idan aka zo wannan kofa to gate din da za a ce in an zo gate din to ginshikin gate din filan da ta tsaye da gate din ta nan da filan da ta tsaye da yan gate din daga ka taho daga wannan filan ta gate din nan ka kai ɗayan filan gate din tafiya shekara arba'in to kuma sannan sai ya ce wannan wala ya ko wala ya'ti yanna alaiha yawmun yace kuma wannan kofar da take mai fadin nan wanda daga wannan filin zuwa wancan filin shekara arba'in yace lalle wata rana hakika wata rana za ta zo wa hiya kazizun min azdiham ana turere ne tana cinkoso tana kara irin kaman kofar ana mutu mutu za a shigo kofar tana motsi kaman za ta kare saboda cinkoson mutane wanda za su zo su shiga wanda za su tawo su shiga saboda kai a zo a ce a shiga aljanna malam sani mu ce tsaya da yana lankandi ka zai san lankandi ko ba ka san lankandi ba wallahi ta wace to ai to amma me lankandin da na ce me lankandi eh eh wataƙila ba wasan kuma ce shi za a ba wasan za ta ba zazzadi ba eh to kaji kaji ba zan sani sanyin jiki wai tana tafiya kwakwakwaf kwakwakwaf kwakwakwaf kwakwakwaf ana ana kokari a shiga kawai kai kana tafiya lakwakwaf kamar ba za ka je ba ina ina za eh la kaji to kawai ka za ta ina lakadi ehe ehe to kaji inda haka na zani to wannan shine abin nan bai kaza ka abin to ai abin da ka ba muhimmi ku duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa su kansu yin sun taso fa za su shiga da gaske suke ba tsaya ake tunda abu ne an tsaya an wahala ga wahala ga ku dubi girman annabawa fa su kansu sun zo ba a bada izini ba su shiga aljannan nan ba kowa ya tsaya ana jiran manzon Allah kuma shi manzon Allah yana can yana ta kokarin yadda za a yi sai ya ga bai baro wani a wuta ba dole sai ya yi ya yi ya yi ya yi wasu kan baya da zai ya kyale sai ce baya da zai da su baya da zai saboda haka za a zo duk kowa ya zo wajen kofar shi annabi bai iso ba yana can yana ta kokarin yadda za a yi zama in dai da yadda za a yi to ya ce kowa ba wanda zai bari shi ga wuta to sannan in ya taho zai zo ya tarar da annabawa su duk sun iso da jama'a su kowa da jama'a shi yana tsaye kuma ba wanda ake jira sai manzo Allah sai ya zo za bude ya masu ba za ku yi hakuri dole wanda aka ce sai ya zo za a bude bai zo ba tukuna sannan ya zo suna kan mimbarorin su kowane annabi yana kan mimbari kowane annabi yana kan mimbari za a zo jibril ya nuna mai sai ga mimbarin ka can ya fi na kowa girma in ya hau sai tsaya ya kalli annabawan nan gaba ɗaya kowane annabi gashi da jama'a shi kowane annabi gashi da jama'a sa ya tsaya ya kalle su tukuna bayan nan sai jibril ya ce mai sauko sai ya sauko ya kama shi su shiga inda za a je a yi magana a shiga in ya je ya ce to ni ma iyakata nan kai aka ce wuce ya wuce yayi ta tafiya yayi ta tafiya yayi ta tafiya har ya kai iya inda Allah ya tsaida shi shi ma aka ce tsaya nan sai tsaya nan yace a nan ne za a sa shi a cusa mai wasu kalmomi wanda a nan ne za a gaya mai su shi ma da bai san su ba ba a taba gaya ma wani su ba shi ne za a gaya mawa shi ne na farkon faɗin su kuma shi ne na ƙarshen faɗin su sallallahu alaihi wasallam idan ya gama faɗi ne zai faɗi ya sujada ya shuru a ƙasa sai sadda mai abin ya so sannan ya ce daga kanka ya Muhammad to nan ne zaka ce zaka je kai magana ku kalli fa shi ma da ya shiga wurin sai da aka kai shi sai da aka kai shi inda ake so ya tsaya ya tsaya ya faɗi abin da shi ma bai san shi ba sai a nan sannan ya faɗi bayan nan ya faɗi ya ce daga kanka yau ba ranar sujada ba ne yau rana ne na karrama bayina mai kake so a yi mai ya Allah bayin ka sun taru waɗanda ka kaddara masu za su shiga aljanna suna ana so ka ba da izini a shiga aljanna ya ce dama ta ne a bari sai ka zo tun da ka zo ka je ka kwankwasa ka ce su bude da ka ka zo kai ne na ce kada a bude ta gabanin kai ka zo wai amma nan ne hawan ya je kwashi mutane ya shiga taukatan nan ta ga ga masu irin wannan abu su riga dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan tashi in je in kwankwasa kofar nan inda jettin nan suke a ce man anta ya ce ana muhammad sallallahu alaihi wasallam su ce kai ne dama aka ce kada mu bude sai ka zo saboda haka sai a ja kawai gettin nan a bude shi ko manzon Allah da yake manzon Allah manzon Allah ne ba ciki yayi ba sai ya juya ya kira annaba ya ce halummu ya ikhwani ku taho ɗan kwana annabawa su taho su zo su shiga daga nan sai al'umman manzon Allah annabawan ba da al'ummar suke tahowa ba su ne za su riga al'umman manzon Allah yace daga nan sai al'umma ta abubakar na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da labari mun karanta yace abubakar ne a gaba yana biye ga umar ga usman waɗannan asharatul mubashirin bil janna nan su ne gaban al'umman manzon Allah daga nan wanda kuma Allah ya zaba daga cikin sahabban suna nan bi amma waɗannan goma su ne za su shiga goman nan suna gaban al'umma su ne jagoran al'umman manzon Allah waɗannan goman nan al'asharatul mubashirin bil janna ai waɗanda kai masu bishara da aljannan ba mutum goma kadai bane amma waɗannan goman inda ibn al-qayyim ya faɗa yace waɗanda suka fi kowa daga cikin al'umman nan ya kasa su yace goman nan khalifofin nan da ya hudu tukuna yace waɗannan khalifofi guda hudu ba kamar su sannan kuma in an dunkule su a ce goman da aka yi masu bishara da aljanna sannan wanda suka halarci yakin badar sannan wanda suka halarci yakin uhudu sannan wanda suka halarci bai'atul ridwan waɗannan a al'umman mazan Allah ba kamar su to auna sannan wasu daga nan su zo su ce za su je har mutum ya ce yana da daman da zai wani abu ba a san wurin ba ne shi ne matsalan kawai ta Allah da ya taimake mu Allah ya sa muna daga cikin wanda za su shiga aljanna nan kada ya zama ya kan mu da abun nan labarin nan wannan shi ne da haka za su shiga وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ثمانية أبواب على الجنة أكوي قوفو في قداب تقوى فيها باب يسمى الريان أتكن قوفو في النم أكوي وتقوفا لأكي تمة باب الريان لا يدخله إلا الصائمون فما تشغى النم قوفا سيما سعزمي ولكن أنا نون فللا أزمي وبجي وقد يدخل المسلم من تلك الابواب كلها وني مسلمين zai shiga ta kofofin duka ko ina akwai sunan shi ya ga dama ya shiga ta ta ya shiga ta nan ya shiga ta nan ya shiga ta nan wani zai shiga duka fa na bi hurairah radiyallahu anhu an samu hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda qala anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil janna duk wanda ya ciyar da nau'uka biyu na na dukiya wannan wasu su ce zinari da sabba da da azurfa wannan su ne nau'i biyu na na abun nan ba ma'aurata biyu ba to in ma ya dauki wannan kuma dai wallahi ala amma dai zawjayn galibi akan yi magana waɗannan dukiyar da Allah ya ba mutum ya dauke su ya hada su ya ciyar da su fi sabilillah za a kira shi a ce ya abdullah hadha khair ya ce wannan alkhairi ne man kana min ahli salah ay nudiya min babi salah wanda ya kasance dan aljanna ne sai a kira shi aya dan mai mai sallah ne sai a kira shi daga kofar masu sallah akwai kofofi wanda kowa ya jahara man kana min ahli jihadi du'iya min babi jihad wanda ya kasance kuma daga wajen jihadi ne a kira shi tanan man kana min ahli siyam ay du'iya min babi rayyan wanda kuma ya kasance yana azumi a kira shi daga babu rayyan man kana min ahli sadaqa du'iya min babi sadaqa wanda kuma ya zama na daga cikin masu sadaka ne a kira shi daga babin masu sadaka kowa dai gurgurdan aikin sa wanda ya fi shahara kai fa qala abubakar radiyallahu anhu sai abubakar yana jin wannan magana ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulallah ya ce babana da mamana su zama fansa gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ala man du'iya min tilka al-abwab min darura ya ce babu wata damuwa ga wanda duk aka kira shi daga wannan kofofin ai ya sha babu wani abu fa hal ai ko fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha yace ai shin kofofin nan za a iya kiran wani daga kofofin duka ne shi shi kwadai a ce abun nan ne qala na'am annabi yace i akwai wanda za a kira shi da kofofin duka ko ina sunan shi ya fito wa arju an takuna minhum kuma ina fatan ma kasance daga cikin su na saran kana ma daga cikin wanda za a kira su ta kowace koba ta kuji to wannan shine inda ake son sai ɗayan inda ba ma son Allah tsare mu daga nan saniyan abwabun nar kofofin wuta su kuma kofofin wuta qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum wannan bi nasil qur'an ma gashi da ita wutan nan wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in wuta jahannama ita ce matattarar su inda aka yi masu alkawari gaba daya masu laifi saboda ba su imani ba laha sabatu abwabin tana da kofofi bakwai ne ita li kulli babin minhum juz'un maqsum kowace kofa tana da kaso nata yan wutan da za a ce ku ta wannan kofar za ku shiga ku ta wannan kofar ne ku ta wannan kofar ne jahannama sunanta gaba daya duka kofin amma ko annar kamar yadda muka karanta can baya amma a ciki kowace da kofarta kowace da kofofinta to Allah ka tsare mu wa tuftahu abwabu jahannama li ahliha inda wusulihim ilaiha ita kofofin wuta ana bude su ne ga yan wutan sai sun kawo kofar za a bude saboda kada a bude tintini ma ta ragu zafin ta ya ragu ta ta samu suraci ta surara ta a samu sanyi sanyi a za a bari sai sun zo bakin kofar sannan abu da wutan nan ta fara lasa tana lasan mutane tana fizga tana jan mutane tana jin daɗi qala ta'ala والذين كفروا بآياتنا أنا tsallake ko وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا هكذا أقول أتترو ودن suka kafirta zumaran suna jama'a jama'a ga sunan tawaga tawaga ila jahannama zuwa ga wutar jahannama Allah ka saba mu ciki hatta idza ja'uha hayyayin da suka iso wurin sai sun iso futihat abwabuha sannan ne zabu da kofofin kun ga koyan aljanna da akai sai suka ce wa futihat su an riga an tara an bude kofan suna ma jin kamshin daga nesa kafin su ƙara so su ko yan wuta za kyale su suna tahowa suna ganin abun nan sai sun zo kawai ma la bude wutan nan su ga ga wuta nan hayata da mayata ta tattara cikin wutan nan ku duba faran nan muka yi magana Mika'il tun da ya ga abin da ke cikin wuta daga nan ya daina dariya ya daina murmushi da annabi ya je sama sun haɗu sauran mala'iku sun ganshi sun yi murmushi amma shi bai ba ya tambayi jibril ya ce me yasa mika'il shi kowa ya yi murmushi da muka gaisa shi bai bai ce ai mika'il tun da aka ce ya leƙa ya ga wuta da ya ga abin da ke ciki daga nan bai ƙara murmushi ba har yau kuma bana tsammanin zai ƙara tun da dai ya ga wutan nan bana tsammanin zai ƙara shi yasa mu idan ka gan mu su magabata suka gan mu ko yaushe baki bude muna ta dariya ko yaushe baki bude muna ta dariya sai ta mamaki muna ba su ba tausayi suna mamaki anya waɗannan mutanen sun san inda za a anya mutanen nan sun san aikin da ke gaban su tun da fa annabi da kanshi ya ga mutane yana kuka ya tambaye su ya ce me kuke ma kuka suka ce mun tuna da lahira ne ya ce in dai game da lahira kuke kuka ku ƙara kuka ku ƙara ce wallahi da kun san abin da na sani da kun gami na gano a la da hittum qalilan wala bakaitum kaseeran yace wallahi da dariya ku ta koma yar kadan kukan ku ne mai yawa yace kai da haka ne ma da ba za ku ƙara jin daɗi ma ku zauna a gida na ku ci ko ku sha ko ku kwanta da iyalin ku ba za ku ƙara ba ma ba za ku iya ba yace kai banda nan ma ba ma ku zauna ku kukan za ku yi ba za ku shiga rungunan Madina ne hannun ku bisa kai kuna yawo kuna ruka kuka ce wallahi da kun sa abin da na sani za ku dora hannu ne bisa kai ku shiga lungunan Madina ku ta ihu ko ina kuna ihu kuna kuka sai dai yake ba sani ba kuma ku kalli Hanzala Hanzala ne bai zauna yana kuka wanda sakatare ne mai rubutu wahayi mun karanta ya zauna yayi kuka yayi kuka sayyidina Abubakar ya zo ya tarar da shi yana kuka yace ya aka kake kuka ya Hanzala yace Hanzala ya mun ya zama munafiki yace munafiki yace eh munafiki yace ya aka yace to in muka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu muka kalli aljanna muka ji maganan wuta sai mun ga kaman ga sunan gaban mu amma idan muka baro wurin shi muka dawo gida cikin iyalin mu muka koma muka haɗu da yaran mu sai kaman ba mu ba sai ce to ai dai haka ne ni ma haka nake shi ma ya fashe da kuka suka ci gaba da kuka suka yi ta kuka sai kai gashi mu tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka je gaban annabi suna ta kuka ya ce ni kuke ma kuka haka yau har zalla da kai da abubakar suka ce ga dalili annabi bai ce su daina kuka ba sai ce ai da kuna kasancewa yadda kuka bar wuri na in kun bar wuri na ma da haka kuke zama ya ce wallahi da mala'iku sun rika sauka ma suna tarbar ku a hanya suna gaishe ku sai ya ce walakin sa'a ba da sa'a sai dai ba zai yi ba wani lokaci da wani lokaci ku dai rika tunawa wani lokaci wani lokaci ku rika tuna can wurin ta saboda haka ka gani ya ka gani Hassan al-Basr ya ga yaro yana dariya yaro ne fa ba tsoho ba ba furfura gare ba matashi ne ya ganshi cikin matasa abokai shi yana ta dariya ya wuce ya je dawo tar da shi yana ta dariya ya kira shi ya ce kai yaro na wuce kana ta dariya na dawo na tar kana ta dariya menene wannan dariya ka samu labari ne cewa an gafarta ma daga sama ka samu kai dan aljanna ne yace a'a yace to wannan dariya ta ne ce da kake ta yi kai da ke da wannan aiki a gaban ka yaron ne yace daga yau ba zan ƙara dariya ba ko tunda haka ne yace daga yau na daina dariya yaron na aka ce ba a ƙara ganin yayi dariya ba har ya mutu ba ƙara ganin shi yayi dariya ba haka dariya mai ta zama ita dariya kai ka ce ba mu ma san abin da ke gaban mu ba kuma wani lokaci ka ga wanda kai in ka gan shi ma cikin masu dariyar nan sai ya baka tausayi saboda mutum ka sha shekara sittin ko ka sha saba'in ai rudu ne ma ka rika sa ma ranka cewa akwai saura da yawa ka riga ka yi sittin ko har ka kai saba'in sittuna fa ba'u saba'una aka ce Allah man yujawizuha sittin ne ko saba'in ya ce kowane abu yana da lokacin girbi lokacin girbin al'umma ta shi ne sittin a saba'un ya ce kallaman ya jawo zuwa sittin ne ko saba'in wanda zai ƙetare su sai yana da wahala wanda zai tsallake su a nan muka karanta wani ya haɗu da abokin shi sun daɗe sun rabu suka daɗe ba su haɗu ba suka haɗu bayan sun haɗu ya ce ka mun daɗe ba su rabu yau shekaran mu nawa ya ce yau shekaran mu sittin a duniya suka yi ta kuka suka rumbu suka yi ta kuka yace to yanzu me muka tanada ka san dai duk wanda ya shekara 60 yana tafiya ya kusa isa garin su to shekarar ba 60 muna tafiya yanzu muna muna raye me muka yi yanzu suka yi ta kuka ga Hatim ibn Asam shekara 60 ya zo na ya lissafa yace shekarar shi 60 yau a duniya yace shekara 60 din nan wajen kwanan shi 21,500 kenan da wani abu ga abin nan ce to yanzu ko laifi dai da yake da shi ya zai da wannan ya yi fashe da kuka ya yi kabbara ya mutu aka zo wajen kabarin shi aka jana ta ya albishirin wanda tsoron zunubin shi ya kashe shi bai fada ko ina ba sai fardausi kawai wata shekara 60 ba hankali shekara 60 kakkaje ka faɗi wani wuri tamba yana nan cikin igasa ma in ka ɗauki igasatul lahfan ta ibnu al-qayyim yana nan ya kawo magana ciki gurare da yawa ma mun karanta a wurin ba ba nan kadai ba amma dai ka duba wannan yana nan cikin wannan littafi yana nan ciki kuma ba shi makaranta aka arriba ba gidan shiga gidan shiga yadda abubuwa suka faru da yawa so ka dole ne mu rika tuna wannan wurin muna tuna tafiyar da ke gaban mu magabata manya manyan magabata tafiyar nan tana hana su bacci da daddare idan suka tuno da wannan tafiyar shi yasa za su tashi da daddare su ta sallah suna kuka wani ta sallah har gari ya waye ran nan muka yi magana na Aus bin Shaddad aka ce wannan bawan Allah ya ce shi tunanin lahira da tunanin wuta ya hana shi bacci kwata kwata ya ce wallahi idan ya kwanta ya dau mayafin shi ya lullube in ya tuno da wuta sai ya zambur ya fito idan ya kama sallah sai gari ya waye saboda bai iya shiga cikin ya shiga cikin mayafin da in ya tuno da wuta wuta har akwai wanda zai tashi yana kuka yana cewa annaran naran nara gatanan gatanan yana gani kamar yana ganin ta ta hoshi to aka yace bai iya bacci in ya rufe cikin mayafinsa kawai sai ya tuno da wutan nan sai ya zambur ya fito daga cikin mayafin nan yace ba zai iya bacci ba in ya kama sallah sai gari ya waye za ta sallah saboda ya tuno wancan abu wajen sallah asuba ma sallah asuba ana sallah da an fara sanyi sai ga mutanen unguwa sun koma sai ka je sahu kaga kawai mallan sahu daya ko sahu biyu duk sauran mutanen suna ina inda magariba ce ko isha'i ba za ka yi mamaki ba sai ka ce mutane na can wajen hada hada su dawo ba amma sallah asuba ina suka je ina mutanen unguwa suka je za zo sallah asuba ga mutum sahu daya wanda ya zo bai ba sallah asuba ba shine ya tashi da dare wani abu وتفتح أبواب جهنم za a bude waɗannan ƙofofin jahannaman ne li ahliha inda wasulihim ilaiha lokacin da suka zo abin nan ba na ma karanta nan ko qala ta'ala wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa hiya mughliqa ala ahliha kofofin rufe suke da can ga yan wutan in sun shiga ma kuma rufewa za a yi babu wata kofar wuta da za a shiga kuma a bar ta buɗe qala ta'ala wallazina kafaru bi ayatina waɗanda suka kafirce mu ayoyin mu basu imani da su ba hum ashabul mash'aba waɗannan su ne mutanen hannun hagu wanda su yan wuta ne alaihim narun mu'sada suna da wata irin wuta a saman su wanda za a lullube su ita tana sama su suna ƙasa Allah ka tsare su wa yuqalu wa yuqalu aw sadatil bahr ay ko wa qala ta'ala innaha alaihim mu'sada ita wannan wuta wato za ta kulle su ne suna ciki ta lullube su fi amadin mumaddada sannan akwai wasu filoli waɗanda suke dogaye wanda za a daddaure su jiki za a tattare su a daddaure su jikin akwai filoli jirakun daddaure mutane sai an daddaure su da chain da komi a cikin mutum kuma sannan farife ba maganan mutum ya iya makwanta kai shi balle kuma maganan fitowa daga wurin ita wuta a kyale mutum a ciki bayan ya ci azaba a ce ya fita ma an yafe mai ya fita da kai shi wallahi ba zai fita ba sai an fitar da shi sai an tsamo mutum amma ka ba zai yi ba Allah ka tsare ni يقال أوصدت الباب أو أعصدت أعصدته أي أطبقته وأحكمته duk wannan lugha ce idan ka ce awsattul baba ka dace ta kenan wa asattuhu ai aqabtuhu ka kulle shi ka sa wani bisa wani ka rufe wa akamtuhu ka yi da kyau yadda za ka yi shi ba inda za a ce a samu wata kofa ko wani wuri da iska zai fita balle a ji kaga yace sai mufradu alfalul qur'an al-asfahani fa abwabun nar ala ahliha mutabbaqatun mughliqa saboda haka kofofin wuta akan yan wutan an daddora su an rife wannan rife wannan rife in aka tafi daga nan zuwa can an kulle aka tafi daga can zuwa can an kulle babu wata kofa bude duk inda dandalin mutane daga nan zuwa tsakanin can da can kofa ce amma da tsatsa irin garkama garkaman kofofin nan malam da chains a daddaure ba yadda za a yi mutum ya iya bude ta to ya ma za a yi wanda guduman ma da mala'ika yake rike ko chance din da suke rataye an tara mutanen duniya ba su ya daga su da guduma da chance din da suke ratayawa a kafada su su rataye su rike in an tara mutanen duniya ba su ya daga shi ka za a nan da kofa da shi wani ya zuwa ya kwance in ka kwance ma ta faɗo ma kuma ga ta isa ita kadai ta isa musiba Allah da ya tsare mu saboda haka wannan la yadkhulu fiha sururun wa la yakhruju minha ghammun shine dalilin kullewa lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash duka wannan mihad shimfiɗa dan ƙasa shimfiɗa wuta nan sama marfin wuta dalili aka ce saboda an kulle dam babu wani abu da zai faranta masu rai da zai shigo daga waje da zai taho daga waje shiga wurin na murna babu shi sannan kuma babu wata kofa wadda za a samu dama bakin ciki ya fita daga wurin ya tura layi a ji sauki abadan babu farin ciki bai shiga bakin ciki bai fita Allah ka tsare mu babu wani abu da ya shafi su ji daɗi wanda zai sauƙaƙa masu zafin wutan nan da za a bari ya shigo ta kofar nan ya biyo ya iske su sannan duk wani abu na bakin ciki da ya dame su a cikin wutan nan ba a bari ya fita ta wata kofa balle su ji sauki sai sun samu wata ɗan sauki-sauki abadan babu har hutu an ce da za a gaya ma 'yan wuta nan makaranta cewa da za a gaya ma ɗan wuta cewa gobe akwai hutu babu azaba da mutuwa zai ma saboda murna saboda ya san kawai babu wata rana da za a ce babu azaba in ka ga ɗan wuta ka zo ka ga baka gan shi ba a wata rijiya wata rijiya aka canza masa amma maganan wai yana an sauƙaƙa babu ko kuma an fitar da shi daga wani rami an kai shi shan ruwan zafi na basifa wannan ruwan zafi za a kai kawai ce wannan yanzu shayi ne na yan wuta a je a sha bala'i na wuta ba an gama sha sannan dawa ce to kuma a je a ga safata tashin farko mutum yana shan wannan ruwan dama gaba ɗaya da naman fuskar shi da kayan cikin shi gaba ɗaya zai narko su su zo zuwa kasa kawai haka mun karanta suratul hajji in kun ku manta ba da muke tafsiri ranar juma'a a sa su su sha ruwan zafin in sun zo farko ya fara kona masa fuska ya ɗebe naman fuskar sannan in sun kurɓa ya zugo kayan cikin sannan kuma a ɗebe wani ruwan zafin gaba ɗaya a rika zuba masa daga ka zuwa kasa haka za a rike masu wankan ruwan zafi Allah ka tsare mu daga shiga wuta wa abwabun nari tughlaqu fi ramadan waɗannan kofofin wutan dukkan su da aka faɗi guda bakwai din na akan kulle su cikin watan ramadan saboda alfarma saboda abin da Allah ya tare jin zai mabayin sa a ciki wa ana bi hurairah radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an samu hadisi daga abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana awwalu layla min shahri ramadan suffidat shayatin yace idan rana ta farko ta yi ta ramadan watan farko ana ta ranar farko na ramadan idan ya kama daren farko na ramadan wannan shi yasa za ku ga magabata ba sa wasa da daren farko na ramadan sukan tashi tun daga ran da aka ce masu an ga wata misali a ce yanzu nan muna zaune nan sai muka ji labari an ga wata yau na ramadan yanzu daren ramadan ya fara kenan tun daga yau din ya kamata mu fara aiki ko mu fara bautar Allah iya abin da zamu yi saboda mai sa'a tun farko an raba mu da shaytanin nan har mu gama ba mu tare da su ranan farko da ya kama tun ranan ake daure shaytanu wa maradatul jinni da kangararru daga cikin aljanu duka wa ghulqat abwabun nar sana kukkulle kofofin wuta gaba daya falam tuftah minha babun babu wata kofa daga cikin kofofin wuta da ake bari buɗe duk za a kulle su sai kuma ta san wa futihat abwabul janna sai a buɗe kofofin aljanna ga masu rabo wanda suke da rabo su sai su dage su ta aiki wanda ba su da rabo su ko an kulle can nan an kulle sai an buɗe su ko ba can gidansu tunda za a zo a ce ma wai yau ƴaƴan musulmi ranan da aka ce an ga wata malam sai su rika yawo suna gudu suna wayyo an kulle oga an kulle oga suna bakin ciki an kulle oga su ma sun san an daure shi da to ogan su ne an daure shi saboda haka su bakin ciki suke yi an kulle masa oga in kuma aka gama ramadan su zo kuma suna murna oga ya dawo oga ya dawo suna yawo suna murna suna gada ganga suna jin daɗi wai ƴaƴan musulmi ne waɗannan sannan bayan haka nan ai fallam yughlaq minha ba su kofofin aljanna babu wanda za a bari a kulle buɗe suke an buɗe su babu wanda za a kulle wa yunadi munadi sai a sa mai shela ku duba tun farkon ramadan aka ce ba wai sai ka bari sai goma ma ake mutum magana ce a yana nan za ku ga abin da zan yi ku bari goman karshe ta zo goman karshen ka sani ko ba za ka ganta ba farkon daren ramadan ran da aka ga ramadan ranar magabata suke kama aiki ba sa wasa da shi tun daga shi za a fara hadda mai shela za a sa ya rika sanarwa ya ce ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal sharri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu layla kuji abinda zai sa shi zai sanar sai shi mai shelan nan ya sanar shi ya baghiyal khairi aqbil ya wanda ke neman alkhairi matso kusa ya wanda ke so ya samu alkhairi matso kusa ya wadda take so ta samu alkhairi matso kusa a wannan ranar farko wa ya baghiya sharri aqsir ya wanda ke nufin ya sharri ka takaita kada kai sharri cikin wannan lokutan ya mai son ya sharri ya mai son kai sharri kada ki ki takaita walillahi utaqa'u minan nar Allah yayi alkawarin ya shirya zai yanta wasu daga wuta saboda haka ku kiyayi kada kai tsanna ka zo ka zama cikin waɗanda za a yanta nan wannan lokaci ne wanda Allah ya yi shirin zai yanta wasu bayinsa daga wuta wadhalika fi kulli laila wannan duka daruruwa ramadan din duka kaga tun daga ranar farko ba a ta sai ka kai karshe waɗannan su ne saboda haka mu dage mu samu abin da ya tantanta wannan shine na bakwai al-mabhasu thamin sai kashi na takwas wato hijabul janna wa hijabun nar shamaki abinda ya tare ya tare wuta a ya tare aljanna kuma ya tare wuta an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari daga Abu Hurairah yace lamma khalaqa Allahu aljannata wan nar yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ya halatta wato ya halitta aljanna kuma ya halitta wuta akwai bambanci ba tsakanin halittawa da kuma halattawa ko halittawa lokacin da ya yi su kenan sanda aka yi aljanna aka yi wuta arsala jibril ila aljanna sai Allah ya ce ma jibril je ka ga aljanna je aljanna ka gani wannan ya nuna kaga an yi su kenan ko yace fa qala unzur ilaiha je ka aljannan nan ka duba wa ila ma a'adattu li ahliha fiha kuma ka duba kaga abin da na tanadan ma yan aljanna cikin aljannan nan kaje kaga aljanna kuma kaga abin da na shirya ciki wannan kaga ke nuna mana ko mala'iku ba san gaibi ba sai Allah ya sanar da su tunda suna sama an yi aljannan nan an yi aikin an gama ba san me Allah ya yi ba a cikin gidan ya rufe ba sani ba sai da aka ba shi izini aka je kuma ya nuna ba su sabon Allah da suna sabon Allah ba sai su je su karambani su shiga inda ba sai su shiga ba su leko to ba su ba sa yin haka nan an halitta aljanna an gama an halitta wuta an gama aka ce ma jibrilu je ka leka ka ga aljannan nan da abin da na tanadan ma wanda ke ciki qala fata'aha fa nazara ilaiha ya ko taho ya je leka aljannan nan ya gani da ya leka ya gani wa ila ma a'adda Allahu li ahliha fiha da abinda Allah ya tanada ma yan aljanna ciki qala faraja ilayhi sai koma wurin Allah wa qala wa izzatika yace ina rantsuwa da buwayarka la yasma'u biha ahadun illa dakalaha babu wanda zai ji labarin aljannan nan face yayi aikin da zai shiga ciki zai dage ya yi abin da zai iya shiga wannan gidan domin abin da ke gidan nan bai kamata mutum ya bari wani abu ya ɗauke masa hankali da zai rasa gidan nan ba fa amara biha fa huffat ai bil makari sai aka bada umarni Allah ya bada umarni ya ce a kewaye aljannan nan da abubuwan da rai baya so za a ga abubuwa ga su nan kaza kaza an yi umarni yanzu an sa wasu abubuwa tarnaki yadda za ta hana mutane su shiga wurin yanzu mutum yana son kaza sai ya rasa can mutum ya je can ya bi can ya duk abin da rai bai so to shi ne zai kai mutum aljanna duk abin da rai ke so shi ko wuta zai kai mutum sai aka ƙara cewa jibril ya koma yanzu ya gani shin wannan gidan da ya gani ya ga kuma obstacles ɗin da za su hana mutum shiga wurin fa'iza hiya qad huffat bil makari yaga an kewaye ta da abubuwan ki wanda mutane ba sa so su aikata sai in ka aikata kaza za ka samu wannan gidan sai in ka aikata to mutane ba su faraja ilai sai koma wurin Allah fa qala wa izzatika yace ina rantsuwa da buwayarka laqad huffat ay khiftu Allah ya dukulaha ahadu to naji tsoron yanzu kan ina jin ba wanda zai shiga gidan nan in dai sai an yi waɗannan ayyukan da za a shiga wannan wurin an kiyaye abin da ya kamata a kiyaye sannan za a shiga wurin to ina tsoron wani ba wanda zai shiga yanzu kan na ga ba wanda zai shiga gidan nan kenan ya fito ko qala izhab ila an-nari fanzur ilayha yace to je ka wuta ba ka gani a wannan hadisin a wata ruwaya in kun diba can cikin kaman hadil arwa da muka yi magana nan za ku ga yana cewa sai dai ni na yi alkawarin zan sa bayina daga akwai bayina wanda na zaɓe su za su shiga wannan gida a aljannan da ya magana to ala ya ta da ya ci wannan yanda ya tsaya kenan qala idhab ila an-nar fanzur ilayha to je ka ga wuta kuma ita ma sannan bayan haka nan wa ila ma a'adattu li ahliha fiha ka je ka duba kuma ka ga ita ma wuta abinda na tanadan ma ɗan wutan a ciki فنظر إليها يجي دوبا يكل ونن وتا فإذا هي يركب بعضها بعضا يجا ساشن تنا هوا ساشي سبو بلاي wannan ta hawo ta nan wannan ta hawo ta nan wannan tana ci tana ci zabbal sai wata sai gom ta hawo kan wata ya gaga abun nan fauka ta saurin insa ya kalla ya ga irin masifara ga ilaihi sai ya koma zuwa ga Allah wa qala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha yace ina rantsuwa da buwayarka ba wanda zai ji labarin wuta ya ga masifar da ke ciki sannan ya je shiga wannan wutan ba zai yi ba wanda zai yarda ya shige ta fa amara biha fa huffat bi shahawati ita kuma sai aka ba da umarni aka kewaye ta da abubuwan da rai ke so wanda ke kai mutane wutan kaza son rai kaza son rai kaza kaza abubuwa kala daban-daban la tu'addu wa la tusa wanda na sha'awa ne wanda rai ke so فقال ارجع فانظر إليها أكتم جبريل كوما كقال جن متب فرجع إليها ونظر إليها يقوم يكلوتنا فإذا هي قد خفت بالشهوات يجد أن كيويت أبو بندك الأوكري فرجع وقال يقو كوما ولين الله يجوى عزتك إنا ننسوى دبوايك لقد خشيت ألا ينجو منها عاد إلا دخلها yace na ji tsoro in dai wannan abubuwan da ke kai mutane to na ji tsoron ba wanda zai tsira daga wuta sai ya shiga wuta tunda mutane da yawa waɗannan sha'awoyin za su firge su su kai su ya fito ko sau da haka waɗannan abubuwa suna da ban tsoro matuƙa wa na bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala hujibatin naru bi shahawat ita wuta an kewaye ta ne an tattare ta ne da abubuwan son rai na sha'awa wa hujibatil jannatu bil makarih ita ko aljanna an kewaye ta da abin da rai bai so dabi'a galibi ga abin da zai kai mutane aljanna ma mutane ba sa so ku duba in muna maganan karatu muna ta karatu muna magana abin nan nan da yawa mutane ba sa ba ruwan su ma wani ma cewa yake yi in kana so ka zauna lafiya ma ka daina zuwa wurin karatu saboda nan ne za a rika tada ma da hankali ana gaya ma abin da ranka zai baci ana gaya ma abin da baka so don haka kada ka je a zo a ce ga aikin banza shi sai an biya kuɗi a shiga sai an sai tiket tiket din aikin banza su kare shi ko masallaci ba a biyan tiket ba a komi amma mutane ba su ga dama ba na sha gaya mana nan cewa wai wajen karatu ko wajen da ake tunatar da mutane ko wajen muzakkar da za a tunatar da mutane ba dama ce mafi yawan mutane ba su da ita ba ganin dama ne ba su yi ba ba dama ba ce ba dama ba ce ba su da ita kal itiyani ku duba nan gashi nan yake cewa wal muradu bi shahawati nan huna wato shi nan abin da ake nufi da sha'awa huna ana ma umira al mukallaf mukallaf ay bi mujahadati nafsihi fihi fi'lan wa tarkan shine abin da aka umurci dan adam baligi cewa ya fada da kai ya tattare su wajen aikatawa ko wajen bari kal itiyani bil ibadati ala wajhiha yazo da ibadoji a yadda ake so wanda bai je makaranta ba ya za a yazo da ibada ala wajhiha abatan wal muhafazatu alaiha sannan da tsarewa wal istinabil manhiyat da nisantan duk abin da aka hana qaulan wa fi'lan su ba na magana ne kanka faɗi kaza ko wajen aiki wa hadha al hadith min badi'i al kalam wa fasihihi wa jawami'ihi allati utiyaha utiyaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min al tamthil al hasan yace kun ga wannan hadisin nan yana daga cikin kyawawan maganganu da fasaha ta magana وجوامعه ده متترن مغنا التي اوتيها اي اوتيها النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا aka ba manzon Allah da tamthil al-hasan da buga misali mai kyau da annabi yake yi wa ma'anahu la yusalu ila al-jannati illa bi irtikab al-makarih ma'anan hadisin shine ba abin da zai kai mutum zuwa ga aljanna mutum ba zai isa zuwa ga aljanna ba har sai ya aikata abubuwan da rai shi anan ba sa so ba sa son ya aikata kaza ba sa so ya sallah da daddare lokacin sanyi jiki bai so a saba a zuba mai ruwa ya alwala ai kaza ai tsarki ai wane ne duka wannan firtika bi shahawat ita ko wuta abinda sha'awa mutum yana so yana jin daɗi wani ma shi ke biyan kuɗin shi da kai shi ma saboda yana son abun kuma gashi wuta za su kai shi وكذلك هما محجوبتان بهما أي محبوب محجوبتان بهما sau da aka su aljannan nan da wuta an kewaye su da waɗannan abubuwan wa man hatakal hijaba ay wasala ila al mahjub duk wanda ya cire shamakin da ya dare shi ba sai kai zuwa ga wanda aka taran ba in aljanna mutum ya nufa ya cire wannan shamakin da ya dare sai shiga aljanna fa hataku hijabul jannati yace yadda za a yi ka buɗe wannan bangon hijabin da ya tare mutane zuwa ga aljanna yadda za a yi a balle shi birtika bil makari shine mutum yayi abubuwan da bai baya su sallah ce ibada ce karatun qur'ani tasbihat tahlilat tahmidat azkar na koyaushe da mutum zai yi mutane na jin dadin su zauna su zaman su su dinga hira to kai kuma ta wajen hirar sai ka ji zuwa ko kuma kana wurin suna hirar su kai kana ga tazwihin ka to kaga wannan ai kaga rai baya son haka ne rai ya fi son a bashi ajiha rai so yake yi zaman banza ba a sa shi ba a hana shi zaman shi ta shakatawa bai komi haka rai ke so to sai ka saba maran nan in ka saba mai za ka ji daga farko bai so daga farko baya so daga farko kana tirsasa mai kana tirsasa mai kana tirsasa mai haba malam in ya saba ko a bacci kake sai ka rika yin mafarkin abin da kake yawan faɗi so da yawa za ku ga mutum ya suma balle ma yanzu a duniyar nan ta abin nan ta ya kuke ce mashi wannan na global ehe wannan to yanzu ba za ka yi ta gani a kasashe a nuno maka wanda ya saba da karatun qur'ani a gadon asibiti yana karanta ya mutu ba salul usaimin da wani yake ba da labari ɗalibinsa ya ce sun zo sun san lokacin da zai cika tun yana rashin lafiya ya kasa fitowa inda zai masa karatu aka ja kai microphone a ganin asibiti ko malam baka ana yana karatu yana kwance ganin asibiti yana yi masu ranan da zai cika microphone din da aka hana aka ce kai wannan rashin lafiyar shi yayi tsanani a daina bari ya ta magana maganan yana yi aka cire microphone din ya daina yi duk da haka ranan da zai mutu sai da ya ce yayi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kamar yadda ya saba da khutbatul haja yace amma ba'd yace yau zan karantar da ku wani maudu'i babba wanda bana jin na taba taba shi da fadi sosai a rayuwa kamar nan shine al-ghiba wan namima ya fara bagan yace ita wannan yana ta'arifi sai aka ji shiru Dr. Abdullahi Nasir Ulwan wanda ya majalisa wanda ya wancan tarbiyatul auladi fil islam shi ma yana asibiti yana kwanci a ganin asibiti aka ce ai shi makogoron shi ne ma ya fashe saboda yawan magana yana magana kullum amma wani lokacin ya farfado sai ce yana da wata muhadara a wani wuri aka sace wata ran aka kai shi je yau muhadara yana kwanci a ganin asibiti aka je aka dawo da shi bayan dawo da shi aka ce ciwo ya karu aka ce ya daina magana ya daina kaza shi ma yana mukaddiman nan irin haka aka ji shiru ya mutu to ga kuma waɗanda muke gani suna karanta Qur'ani wannan a littafi za mu karanta mun karanta waɗannan amma waɗannan ma ana gani ma mutum yana karanta Qur'ani akwai wata da ta suma haka ita ma ta ta karanta Qur'ani sai ta karanta surati Yasin akwai wanda aka yi mata aiki ita ma ta farko aka yi mata da aka fito da ita tunda aka fito da ita karatu take ta karanta nan ta karanta nan ta karanta nan ta karanto littattafai ma da ake karanta a aji take ta maimaita wanda suke daki ɗaya suke tace amma muna jin wannan malama ce ko malama ce tana ta yi har da kiran sallah da ta da ikama duk sai da ta yi saboda haka man asha ala shay'in mata alaihi wa buisa alaihi duk mutumin da ya rayu akan abu akan shi zai mutu kuma akan shi za ta da shi haka wanda ya ya saba da abin nan ba sai ga abin nan ne ko mafarki ne irin mafarkin abin da ke damun ka shi kafi mafarki akan shi shi yasa wasu malaman suka kasa mafarki kashi uku suka ce akwai mafarkin da mala'ika ne zai maka bishara ya gaya ma kaza wannan zai tabbata tabbatacce ne akwai mafarkin da shaidan ne zai zo ya ma yaye yaye ka zo ka bari akwai wanda yake yana da alaka da shaidan ne amma ba shaidan din bai bane kai tsaye kan abin da kake so kaka yi mafarki akan abin da kake so kai ta mafarki akan shi so da haka waɗannan su ne da haka amma shahwat ina ne ma a ina nake so da haka in kana so ka bude wancan kofa kowace da makullinta wa ataku hijabun nari shi kuma bude kofan wuta shi kuma birtika bi shahawati kawai ta hanyar sha'awoyi ne idan mutum yana tabin sha'awar shi sai ya bude ta ya budo maka shi fa amma al makarih wa yadkhulu fiha su abubuwan da ran nan bai so akwai jihadi al ijtihadu fil ibadati kokari wajen bauta za ka ga wani akwai shi da kokari wata akwai ta da kokari sallolin nafilfili bayan farilla sauran abubuwa na ibadoji karatun alqur'ani da dagewa wal muwazabatu alaiha da kuma dogewa akan bautar ba fashi ba wasabaru ala mashaqqiha da kuma dauriya akan duk wahala zaka gani da ruwa ko nan da Ramadan mun sha gani zaka zo ko da ashan hadayi wasu matan su tawo cikin ruwa suna nesa da kafa za su tawo wasu tawo da kaya biyu in sun zo sun jike su tsaya canza ba a yayin da wani koshi yana ma da abin da zai hawo ya zo ya ki zuwa da daddare ma a zo sallah wasu matan ana laftar ruwa mana zagan cikin ruwan nan sun taho sun zo sun zo sun tsaya sun matsa kaya sun aje nan sun shanya sun je sun sa wasu fito ana ta sallah da su a yayin da su manya na kan kan gado wasabaru ala wa kazanil ghayr da jamja kana fushi wal afu da hakuri ga mutane a cutar da kai ka daure wal hilm da kawai shi mutun ya yafe ya hakuri was sadaqa wal ihsan ila al musiya da kyautata ma wanda ya muna nama yayi ma ba daidai ba kai ka kyautata mai wasabaru ala sha'ani shahawati ga sha'awoyi abubuwa da yawa kana gani abokanka suna yi ko suna morewa a yadda suke gani ko mata maza ko maza ko mata mutum shi ko ya daure ya haƙuri wani hau zalika da abin da ya kama da waɗannan waɗannan rai bai son aikata su amma su ne za su kai aljanna idan mutum ya tsatsare su ya tsatsare su ya tsatsare su to su ne wanda zai sa mabuɗan da zai buɗo aljanna da su wa amma shahawat allati huffat wa hujibat biha an-nar amma sha'awoyi wanda su ko suka kewaye aka tare wuta da su su kuma fa zahiru annaha shahawatul muharrara a zahiri shine abubuwan sha'awa waɗanda aka haramta ba wanda aka ce na halal kana iya ci ko kana sha ba alkalmu al muharrama kal khamri kaman giya babban ba abu ce wajen abun wasu wa zina da zina babban matsala wan nazaru ila al ajnabiyya da kallo kallon mata waɗanda suke ba haraman mutum ba wal ghiba da cin naman mutane wannan nima da annabimanci wannan ciyan fitar da su daga cikin al'umma aiki ne babba an zo annabawa sun fafata da su to su sun can an yi maganin mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune da shi sai aka ji wani wari ya bula kola yace kun ji wari suka ce mun ji ce wannan warin da kuka ji warin cin naman mutane ne warin giba ne sai malamin yace yanzu menene ma yace to yanzu me yasa ba ma jin warin ma sai ce gibar da muke yin mata fi ta sanne shi yasa warin har ba mu jin warin saboda mun koma cikin abin nan din su saboda mu giban mu ma ba mu baban malaman addini ba kansu ma mu muke ita ce ma babba har wani littafi wani malami ya rubuta ya ce cin mutuncin malaman addini giba duka giba ce amma wadda ta fi muni ita ce cin giban masu addini naman su wannan mai dafi ne ka shirin ci sai ya kashe ka Fauzan al-Fauzan cewa idan aka jarrabi mutane da masifa guda uku waɗannan mutanen sun shiga uku na farko mutane suka taso suna wasa da littafin Allah ba ruwansu da ni littafin nan yace a ba ruwansu sannan na biyu suna wasa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malaman su suka zama su ne karan baran su to wannan al'umma sun shiga uku yana nan cikin kitabut tauhid na shi kakkaje ka faɗi wani wuri tsare ka sai ka diba kai za ga yayi magana kan waɗannan to auna nan makaranta littafi fakiyatul majalis akai magana yanda kayan marmarin da mutane suke so su ci wanda suke burge su yanzu ba kaman zubar da mutuncin masu mutunci kuma al'umma al'umma muka gani saboda haka wannan shine giba da annamimanci to yace me yasa muka daina jin warin ta yanzu yana bulawa ba ma ji yace saboda gibar ta riga ta yi mana yawa mun saba da ita ke sa ba ma jin warinta da ba ma yi kamar yadda sabai suka koma ba sa yi da aka yi ta zamu ji wani wari ya buga to me yasa ba ma ji yanzu saboda ta zama mana jiki da annamimanci da giba zai mana jiki sai ya bada misali yace kaman ka kwatanta mutum da mai jima mai jima wanda yake aikin fata yace shi saboda ya saba da jiman nan in ya zo wurin baya ma jin warin kai ko in ka zo bako in ka zo baka iya zama wurin ga kuda suna tashi bu shi ko masu bu ya kakkabe ya kakkabe sai iya dariya ya ce ka ai wannan karo za a samu alheri a bata da shi da ƴaƴan shi a wurin suke cin abinci ba sa jin komi kai ko ba zaka iya me yasa su ba sa jin warin saboda sun saba to haka mu ma yanzu muka saba da giba shi saba ma jin warin ta shi da dalili littafi ne na musamman aka rubuta kan wannan to auna wasimalil malahi da amfani da kayayyakin wasa mutum zai zo yanzu ya rike wayarsa sai ya awa biyu rike da waya yana latsawa kuma da ba ka zo duk a cikin awa biyun nan ba tasbihi ba karatun qur'ani dai latsawa kawai yake hutan ya dariya ya buga can shi ma ya tura nashi ya turo wanda aka turo mai yayi yayi awa biyu ya ci awa biyu a ciki da ma a ce yana bin inda ake turo mai abin da zai ilmantar da shi ya fa'idantar da shi wannan ko na duniya ne ko na lahira ne fa biya wani ma ya samu wani abu amma wani kawai shirme ne dariya ce kawai za a zo wasu su dariya wasu su shirme wasu su bada dariya nan mutum zai tabi yayi tabi yayi tabi ya ci awa biyu yana yi bai damu ba ya budo can ya budo can ya budo can ya budo can ita dariya malahi wa nahu zalika amma shahawatul mubaha amma sha'awa wadda take ita halal ne fala tadkhulu fi hadhihi ita bata shiga cikin wannan ba lakin la yuftaru minha sai dai duk ko ita ma sha'awar ta halal kada mutum ya wuce wuri ya wuce wuri maqafata an yajrahu zalika ila al-muharrama saboda tsoron kada wannan ya dashi zuwa ga ta haram aw yuqassi al-qalba ko kuma ya sa zuciyar mutum ta ke kashi ko a sha'awa in ka wuce wuri wadda take ta halal ma to za ta dusan ma da zuciya za ta ke kashi aw yashgal ay an ta'a ko kuma ya shagaltar da mutum game da ta'a aw yuhawwa ko aw yuhriju ila al-istina'i bi tahsil ad-dunya ko kuma ya bukatar da mutum kawai ya tarke ke zama ba abin da yake kokarin samu sai dai ya samu duniya kawai ya zama duniya ce gaban shi kawai ita kadai yake so ya samu ya fito ko na akwana nan tawa to an bana المبحث التابع كنا تو نعم وني نعم نفشي ني ai amma da misalan kana bacci na shawoyi ehe misalan su ba da misali ko ɗaya ba na halal din ehe wannan cewa yi misali yake so abin nan bai karin bayani yake so saboda a can baya an ce za ta da kofofin aljanna a buɗe kuma ga nan wurin an ce a wato annabi zai zo a bar tana rufe da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sannan a buɗe eh ai abin da ake magana akwai kofofin aljannan waɗanda na ciki misali ana buɗe amma akwai babban gate kamar yadda wuta ita ma ai cewa aka tana da katon gate ne to katon gate din nan shine asalin wutar sauran kofofin ciki wannan ba mu san yadda suke ba amma aljannan zai iya yi wa amrun mumkin ya zama na babban gate ne tunda ai kaga ce mu annabawa yake halin musu tau a lokacin da za a zo a shiga waɗancan na ciki ciki waɗannan zai iya yi wa su ne suke buɗe wallahu ta'ala ala na'am ni kace wai kai malaya aw amma shahawatul mubaha ko cin tuwo ba shine ba ka misali ba shan ruwa matar ka kai da ita halal ne ko ba halal bane amma an kauce wuri ba yanzu in ka ci abinci da yawa ka sha ruwa da yawa me za ka yi bacci mai yawa sai kuma ka kasa tashi sai asara mai yawa sai nadama da yawa sai zuciya take kashe zama kai da wani kuna hira ku zauna ba ku ci naman kowa ba muna zaune kana cewa ya aka yi mala ya haya ya ya tun lokacin corona da ka balle ba mu ƙara ganin ka ba kaza kaza kaza ka ce eh ai kaza kun taɓa naman wani amma kaga wannan wannan hira ce kuka yi ko to ita kanta ka kuma rubuta ni kai wani kai baka zo ka kace da wannan hira ato kama ai ka kauce amma ne koi sai ka kauce zai dawo sai ki ba ta lokaci to da ka wadannan su ne jawo abubuwa akwai na halal kaga misalin da ake maganan wara da ake maganan zuhudu aka ce wara mai wara bai kai zuhudu ba aka ce wara shi yakan zo ne ya taka tsantsan duk maganar da za ku yi da shi zai yi kokari ne irin wanda ta shafe ku ne kamar yanzu kun zo damina ta yi ya ce kai bana ya je gida ya bana ya je ya ga an yi amfanin gona an yi kaza sai dai akwai duk alamu ba za a yi wake ba sosai ce ka ka ce kai ai ni ma na sa waken nan sosai ce to gaskiya bana muna jin tsoron kamar ba za a yi waken nan ba sosai saboda babu hazo da yawa babu wani kun taba wani kun yi wannan hira ku ne ko to mai wara yakan tsaya iyanan ne amma shi mai zuhudu ko irin wannan ba zai yi ba sai ce ai shi in dai zai faɗi wata kalma wadda ba lada zai samu ba to bai ga amfanin yin ta ba ina fata an gane shi ne aka zo aka yi magana can da muke karanta suwar min hayatu sahaba aka ce ko min hayatu tabi'i aka tambayi tabi'i wani daga cikin tabi'ai aka ce yaya aka yi ne ko kuka tsira kuka bambanta daga sauran mutane yace sahabban manzon Allah muka bi sau da kafa yace kuka bi su ta ina yace su ba sa yin fudulul kalam duk wata magana wadda take fudul ba sa yi raran magana wadda ba lada ba sa yi ta yace su maganganun sun ce in dai ba karatun Qur'ani kai ba ko kace subhanallahi ko alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar salatin manzon Allah imatatul adha 'anil tariq i'anatud da'if kan wannan daukar kayan shi ko soke kayan shi yace su a wurin su duka sauran maganganun da suka fita daga wannan sunan su fudulul kalam ba sai ya fito to kaga asalin su kaga wasu ai maganganun halal ne wasu suna da abin nan ko mun karanta sai na Abubakar dan gudun kada ya rika maganan ma wata rana tarar da shi aka yi zaune ya dauki duwatsu ya sa a cikin baki idan ka zo ka zauna kusa da shi ka ga duwatsun nan ka ce ba Allah nan ciyan hakori yake sai ka tashi ka tafiyar ka bai baka dama ba ma balle ku hira kaga asali ai ana iya magana ana iya halal abin nan ne amma da kaja da aka yi maganar zahiratu da aful iman aka ce in dai zaka ci da yawa ka sha da yawa kai hira da yawa to ga ka da abokai da yawa kai hada hada ka to kuma sai imanin ka ya rauni sai ki zuciya ka take kashi daga nan shikenan ka sha ka ci da yawa ka sha da yawa dole kai bacci da yawa in kai bacci da yawa daga nan dole kai asara da yawa ba ibada ba komai daga nan dole zuciya take kashe shikenan take kashe magana ta lalace ya fito ko duk da kai ba kai ba ce ba kai ka riga an san yadda kai tuntun tun to wannan dai shine shine amma ashahwatul mubaha la tadkhul fi hadhihi sai aka ce walakin la yuksar minha kada mutum ya yawaita ta ita din mubaha din makhafata an yajurruhu ila ila muharrama dan gudun kada ya abun nan ba au yuqatil qalba ko kuma yake kasan mutum da zuciya halal din kai in ka cire kai da yawa sai ya bata ma abu wai shaggal an sa'a ko shagaltar da kai daga da'a au yuhawwij misali yanzu ka zo kuka zauna da zaka ce ai kuna zama hira ba kwa jiba din ba kwa komi amma ku zauna ku yi ta hira ku kai karfe goma sha biyu ko karfe ɗaya na dare to kuma za ka samu dama in an jima ka kwanta karfe ɗaya kuma ka tashi karfe hudu ko karfe uku samu kai nafila ko har ka tashi ka je ka samu sallah asuba a tsayar bunkin mutum ya adam ne ɗabi'a ce wanda ba a cutar ɗabi'a ɗabi'a ko ka so kai mata wayo ba wayan bai yiwa gwada ka gani ka ce za ka yi bacci ka ka daina baccin ba zai yiwu ba sai sai ya zo ba sanda baka sani ba kana ma iya sanda baka yi shirin baccin ba ya zo ya ɗauke ka ka faɗa wa nuri haka nan abinci kai ɗabi'a ka ce za ka yi wayo ka daina ci ka gani ba zai yiwu ba ba a yi mai wayo ba a yi mata ɗabi'a wayo sai ka yi ta ɗin ne yadda aka ce eh dai kawai kana iya saita ta ka rage mata ƙarfi ko ka saita ta ta yadda za ta yi abin nan ba amma kwata-kwata ba zai yiwu ba أكتفي بهذا نعم to Allah ba su da an ci akwai ɗalibai da za su jaraba a NCI sun ci a taimaka wasu da adda muna fata Allah ya sa su cikin masu cin nasara don burge sunayen sa ba ma su kaɗai ba duk waɗanda suke da wasu bukatun su Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi jin sanin abin da kowa yake damun shi waɗanda suke da bukatuwa ta wasu abubuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya biya musu waɗanda suke cikin damuwa muna fata Allah ya ba su mafita daga damuwarsu mata waɗanda suke cikin damuwa ta rashin lafiya ko waɗanda suke kan gwiwa kamar yadda ake cewa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa musu ya sauke su lafiya wanda yake cikin damuwa ta matsatsi ko ta rashin lafiya ko ta wani kunci Allah tabaraka wa ta'ala shi shi ya fi mu sanin abin da yake damun bayansa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mu kowa maganin abin da yake damunsa waɗannan fitintunu da muke ciki na wannan ƙasa musamman da wajejen da muke arewacin nan yadda ake ta kashe mana yan uwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala Allah mun tuba zuwa gare ka duk abin da muka yi wanda ya sababa mana waɗannan abubuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana in ma wasu ne waɗanda ta dalilin su ne muna fata duka Allah ya haɗa mai mana afuwa gaba ɗaya da tsarkin sunayen sai mana maganin waɗannan fitintunu yan uwan waɗanda suka shiga cikin wannan musiba waɗanda suka mutu muna fata Allah ya ji kansu kuma muna muna roƙon Allah ya ba yan uwansu hakurin waɗannan ibtila'a da aka samu kuma muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga waɗannan fitintunu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita don tsarkin sunayensa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصرنا فيما بقي من من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وقصل الخير بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين